ya ɗauki wannan abin kamar kwan kaza sai kewaya da shi to an sa sirrin kasara a ciki dama shi shugaba aka yi zancen annabi to abin da dukkan yawa duk abin da ike ruhi ne abin da za a yi izina da shi to in ba annabi wannan abin ba zai samu ba isa a cikin ataura ubangiji ya ce shi shugaban nan in dai ina so in daga mutum to da annabi nake daga shi idan sunansa ya buya ina so a ji sunan mutum daga bangon gabas zuwa na yamma to sirrin annabi nake sawa a cikinsa sai a dinga jin sunansa a ko'ina a faɗin duniya ba su samu kunci ya yawa ya ce to idan ina so in kawo wadata da annabu nake kawo ta shi ne wa uguni bihi ba'adal ailati bayan babu a duniyar babu sai in sa hasken manzan Allah sai samu ya zo wannan kuma fafin zahiruwal baɗin a zahiri da baɗini haka abin yake Allah ya ajiye wannan albarka wannan halara maɗaukakiya ya shirya kuma haka komai ike isa sai ka jena cewa ma na kamu illa an agana humullahu wa rasuluhu min fadlihi nisa a cikin wani hadisi a wani hadisi wanda shugaba sallallahu alaihi wasallama yake faɗa hadisi ne kudusi shehi ya kama da shi a cikin littafinsa kasar nufus fi ta hazibi a fatin nufus Allah yana cewa wa inni ita zarta bil ilmi a duk sanda ka nuna buwaya kai sarkin karatu ne Allah ya ce in na ga dama na karnahu alaika sai in juya area karatun kana tafiya da baya da baya kana daukan da gaske ne duk duniya kuma yana ganin kuma ba daidai kake yi ba kai kadai ne kake ganin daidai kake yi to Allah ya nufi mutum da sharri kenan to shi sa ilimin zatin annabi mutane su daina garaje daina garaje nan nan ma karatu irin na jami'an nan malam mutum sai yayi kamar yana yi ka yi digiri na farko sai a ga ka dan canja ya dan soma hausuna ma rayuwarka amma kai digiri na biyu kankaje na uku duk fita daga hayyacinka a kan wani dan fanni ne kwaya ɗaya ɗan siriri wanda ɗan duk da irin faɗin da yake da shi in an ƙabalta da abin da ake kira ilimi a gun Allah to wannan abin ba komai ba ne domin ainihin ilmu a gun Allah shi ne annabi shi ne sayyidul wujud shi ne ainihin murad dama abin da ake abin buɗa ba shi ake walayi ba yanzu duniya da ake ganin irin ilimin ilimin mukannan na sana'a ba su ake ta rikici a kansu ake ta kaiwa da komowa ake ta neman admission babu ba saboda ana ganin wani abu ne su a wannan filin na duniya to shugaba shine magana mana shine ainihin muradin Allah karatu ne a zatinsa wanda ya gagar masu ilimi gane shi ballantana waɗanda kuma ma da awai ilimin ba su ke yi ainihin abin da ake kira ilimi ma ba su san shi ba abubuwa ne ga sunan daki daki daki daki wata irin siranta ce da wata irin dukka da wasu irin haƙaɗuku da siraren ilimai waɗanda sai idan Allah ya baka tofiki za ka iya shiga wani haka alkali ya faɗa tun zan da za shi da ake ba ya ce magana akan wannan janibin sai da tofiki daga Allah sai da tofiki yanzu yanzu nan mutum ya nemi ya garaje sai halara ta shafe shi kike nan ya halaka yanzu ba jiya mun karanta wani mutum da yake yin gatsine ba a bayan shugaba da shugaba ya ce da shi zauna a haka ka ci gaba da yi kanka daina bai daina ba har ya mutu to wannan abun billahi lazi a halar annabi duk mutumin da ya samu zamiyar kafa halar Allah ce take zauna a haka kai ta tafiya a ramin bala'i ina abun tsora ta inda dan adam bai san an mai da shi haka ba sun ya zo idan ga abubuwa iri iri iri iri wai da da'awar wani abu wai da kake gani wai kai yanzu gira ce akan giratun alat tauhid san abin da kake faɗa ba baka san me ina aka dosa ba malam yanzu gashi nan dai duk abin da yake yanzu nan makarantawa muke yi babu wani abu da sahabi yake yi idan ya ga wani tsauri a gabansa in ba gurin annabi yake komawa ba ko akwai wani gudu suke komawa sahabi ya ce da shi ya ce da shi kamilu zati ya ce da shi salni ka roƙe ni kuma fa shi ne ya ce wa'i za ka alta sa'alillah wa'i za sta'anta fasta'in billah amma ga wani wani wani irin masu irin wancan karatu ina jin su a rediyo shugaban talikai ya ce ya kar ko tsautsayi ne ya kangaro shi ya zai karanta nan gurin ban sani ba ya ce salni sai shugaba ya ce ka roƙa ka ji masifa mali haka shugaba ya ce cewa ika roƙa cewa ika roƙe ni wai tauhidin yake so ya kare yanzu salni ka roƙe ni yadda abin da ranka yake so ka gaya mun zan baka to shi kenan Allah sai ya taimake mu da cewa i katuwar babbar riga za ka ɗauko mu ko katuwar katuwar wato bandar-bandar ɗin kuɗi za ka bani sai su ce ai magana ce ta duniya sai ce a as'aluka murafaqataka fil jannati so nake ka sani a cikin aljanna sawa a cikin aljanna malam aikin waye malam ki as'aluka murafaqataka fil jannati a aljanna nake so idan an tashi alkiyama maganar a ce a zo a dora kayana a irga su a yi lissafi ba wannan kake tambaya baka ba wani abin zaka canja ba bayan wannan ce huwa zaka ya rasulullah wallahi ni ban da wannan ba abin da nake so sai ce an gama an gama ma to har yanzu dai wani abu ne da Allah yake nufi da wasu ina nufin su ba komai bane su a littafin halittarsa ma baya irgansu su ne rawuka waɗanda ba sa ganin kimar annabi wannan halara ta buwaya da kasaita Allah ya ce ku a idanku zero nake so ku dinga gani ba sa ganin komai karewa ma abin tsoron sai ga bashi a zuciyarsu fushi da kiyayya ita ce take take an gizo waɗansu Allah mun tuba na ka kiyaye mu sayyidina salmanu ya je ya aunawa waɗannan iyayen gida nasa ƙoƙiya arba'in a take ba bai san hawa ba bai san sauka ba ba wahala ko ta gamin gafara manzala ya ce aje yau ka fitar da wannan kudin da hannunka ka je ka biya na faɗin ƙimakwa misalin yawan wannan kudin a ce wanda wanda shi a wata da fiye samu dubu goma ba a ce da shi yanzu an wajen kamar ya kawo biliyan goma ina zai ganta amma saboda ya jingina da mai akwai sai ga shi yanzu zai ɗau biliyan goma da hannun sai je ya kai ba wani ne zai biya ma ba a kai ne da kanka yau mun jingina samun a hannunka ya je ya ɗauki wannan kuɗi ije wajen uban gidan nasa idan kamar sai ga shi nan shi ne ya dawo ita to ai an ciri wannan yawan kuɗin a jikin wannan wannan gwal ɗin da ka bani yace to ai yanzu ma a je a kuma kira yawan adadin kuɗin da aka kira in ji kamilin zaki aka je aka kuma cirowa sai ce to na baka na baka kakka zauna hannunka ba komai a cikin hadisin hanashi dan akilin فقالي رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة سويك shugaba sallallahu alaihi wasallama in ji shi wannan sahabi mai suna hanashu ko? ne ban gani ba yawa huneshi dan akilu hanashu dan kukailin ya ce wata rana na zo gurin shugaba sai shugaba sai ya ce a ɗauko wato shurbatu sawik kaman farau-farau ko a ce an dama wani abu irin yadda mu bangaren mu nan ko a dama koko ko a dama kunu ko a yi a yi gayan fura a dama shi ko dai wani abu makamancin wannan irin wannan nasu aka kawo shi gurin shugaba
shariba awwalaha wanda yake akhiraha shugaban talikai da aka kawo sai ce to a kawo ya karba sai shugaban talibai sai ya sha in ji wannan sahabi ya ce a gabana manzan Allah ya ɗauka ya fara sha da ya fara sha masana suka ce to ya sha ne don isa wannan sirrin a ciki sirrin da ake bukata da ya sha sai ya ɗauka ya ba wa hanash sahabinsa ne sai ce shanyi sahabi ya ce wacce ribtu akhiraha ni ko na shanye ƙarshen amma bari da alibi shi ba a hada jihu wani ya hada alibi wa bar da hada zalibu yace daga nan har na mutu ban kuma jin yunwa ba har na mutu ban kuma jin kishirwa ba yace domin dan adam kaga dai da safe ina bukatar ya ci abinci to dama da safen ne shugaba ya bani na sha to daga safe ai kana jira idan aka yi azahar ka ci abinci to lokacin jin yunwa ya yi daidai wa daida kowa yana jin yunwa in ya ci abinci da safe azahar ta yi ya ce to da lokacin cin abincin ya yi sai na ji babu buƙatar abinci a tare da ni gaba ɗaya ke don haka a haka na yi zama na gabaki ɗaya ba na jin yunwa ba na jin kishirwa tun da na sha wannan shirbata tawiƙin ɗin da annabi ya bani shi kuma wannan kalbul aini kenan zatin ɗan adam ne wanda su a ilimin likitoci za ka iya daga ƙarfe wani likita na yana ta bayani da azumin na ya kama daga ƙarfe daga asuba da allah yake cewa fakulu wa sharabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt thumma atimmu siyama ila al-layl suka ce ai jikin dan adam yana da karfi da kabiliyar da zai iya karɓar wannan aikin daga fitowar fitowar alfajir zuwa faduwar rana dan adam daidai ita da yake cin abinci a daidai wannan lokaci idan aka yi sa'a sai ya zama bai samu abinci ya ci ba sai aka kuma kwana to dan adam jikinsa abin da yake ɗauka ya amfani da shi ya ji ya ƙare to akwai wani abu a zatin ɗan adam ɗin da jikin ɗan adam zai ɗauko kuma shi zai dinga sarrafawa shi zai dinga sarrafawa idan aka kuma kwana wannan abin ya kuma ƙarewa to akwai wani abin a jiki da Allah ya ajiye shi zai ɗauka ya ci gaba da sarrafawa ya ci gaba da sarrafawa in an kwana uku to na hudun ma haka ɗan adam yana da kayan da zai sarrafa a jikinsa har zuwa kwana takwas to in an je kwana takwas ne to fa ya shiga galabaita zai iya komai zai iya faruwa to shi kenan sai yanzu a cikin mu'jizan manzo Allah ta kalbul aini yanzu shi ba kwana takwas bane daga yanzu har ranar mutuwarka ko shekara mutum zaka muna da mun baka wani abu da jikinka zai dinga sarrafa shi ya ma yi wa jikinka yawa har ka mutu wannan kalbul aini kenan an canja dan adam daga ilimin ku ko likitoci yanzu an hana shi ya zo ba ku san me wannan jikin ya fi karfin ku wanda aka ba shi wannan ruwan ya sha ruwa ne na kalbul aini
وآتى زكاة ابن النعمان sannan ya bai wa qatadatu dan nu'mana وسلام أو الإشاء في ليلة مظلمة مدينة دون shi wannan sahabi ya zo sai ya ga shugaba ya yi magana akan yadda ruwa yake hana mutane zuwa masallaci to shi da iga haka gidan da yake akwai nisa tsakaninsa da masallaci to da aka yi sallar magariba sai ya ga ba zai tafi ba abinda zai yi zamansa zai a masallacin shugaba idan idan an isha sai ya tafi gida to ya yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wani dare musulmatin dare mai duhu madiratin mai ruwan sama an yi ruwa kuma sai manzon Allah ya ɗauko da ya fito aka yi sallah yace kana nan tare da mu yace ina nan ya rasulullah sai dai gashi gida ga duhu ina zan sa kafa ya za a yi ban sani ba to shine shugaban talikai yace idan zaka tafi gida bayan mun sallah ka zo zan sallame ka tsoron duhu yake ji kai zai halaka shine da izo shi shugaba zan koma gida sai shugaba ya ce aje a kawo tankar dabino shi ne urjun tankar dabino kaga dabino ai a jikin wani wani abu yake fitowa haka sai kuma zarba dabino zarba zarba ga ta nan sai ka samu fiye da guda 500 ko 1000 ma a jiki to tankar dabino kenan yace a yanko nonon dabinon guda daya a kawo shine aka yanko sai aka kawo da aka yanko aka kawo shugaban talikai to zai yi mu'ujiza ta kalbul aini dabino ai an san dabino yadda yake da kamilu zati ya rike tankar dabinan nan sai ce gashi zan baka ka karba ka haska fitila ka fitila zan mayamma da wannan abu
وقال إن تلد به فإن فإنه سيئ لك من بين يديك عشرا ومن خلفك عشرا to gashi zan mayamma da shi fitila fitilan nan har yanzu dai ba a samu karfin fitila kamar wannan ba ni dai a fahimta manzo Allah ya ce ga su wannan fitila ce zan baka idan ka idan ta haska zaka hasko mul goma a gabanka mul goma fa mul goma bayan kama za ta haska mul goma ita biyar kaza ginan je ka da shi dabino ne manzo Allah yace fitila zai koma qalbul aini an dauko kayan wannan zamanin da a yanzu aka san fitila da gulaf masu haske masu haske to halaran annabta ta yi amfani da fitin ba don haka ba ba za a iya fitila ba yanzu
فإذا دخلت بيتك فترى سوادا فاضرب حتى يخرج فإنه الشيطان kuma shi wannan karfin fitilar ba hasken duniya nan zai hasko ma ba hatta alamul jinni ma zai haska ma ita domin ku da an haska za ka ga za ka ga wani baki a tsakar gidanka idan ka je shedan ne sahibu shari'at ya ce to kuma kai ta tafka masa kaga ai sai a ce to kan gulafan su fafashe kuma ina ba ai ba ba gul- gila- ah, gilashi ne irin wanda aka sani ba sirrin halarani Mm.
فانطلقا sai sai ya tafi فأبى له الجن حتى دخل بيته sai wannan tankar dabino ta dinga haskaka masa har sai da ya shiga gidansa lami lafiya ووجد السواد yana shiga iga wani tarin wani baki a gabansa ashe shi dan din ne Hmm.
فضربه حتى خرج subhanallah ka ji sahabbai malam malam yanzu kana shiga ka ga wannan dunkulin bakin a gabanka ai kwana za ka yi da mugun gudu ka fito amma shi kamilu zati ya gaya mar labarin gaibu da waɗansu suke bakin cikin an ce ya san gaibu ya gaya mar ya ce in ka je gida ma ga abin da za ka gani to da ya ga dama in ya dinga gaya masa kashe gari kuma abu kaza za ka gani kashe gari abu ka har ranar mutuwarsa sai ya gaya masa ya gaya masa to ya ce wannan ina shiga kwai ga bakin wani duhu ne malam jisimi na na na shedan ya ce to in ka gan shi ba tsoro za ka ji ba ita ma ka masa a jikinsa Mm. da idin ga dukansa sai da ifita
ومنها دمه لبكاشة مثل حدث ينا- وعلى الرزق yana daga mu'jiza ta kalbul aini juya wani abu ya koma wani abu yadda shugaba ya dauki jazila hadabin wani itacen dabino sai ya bashi ya ba ukashatu Mm.
وقال إدريس ya ce tafi kai ta sara da shi إن انكسر سيفه يوم بدر yayin da takobinsa ta karye ranar yakin badar فعاد في يده سيفا سالما طويل القامة kawai sai ya ga wata irin takobi a hannun manzan Allah mai tsawon kama doguwar takobi ce mana ta kai tsawon tsayin wannan itacen dabinan shugaban talikai da ina zuwa in gaya masa ya ce ga halin da na shiga wani ya fauce takobin tawa ta balle shine shugaba ya a wannan arishi da aka yi masa i jawo reshe guda daya na jawo shi sai ya dinga kada shi haka a gaban ukashin sai ga takobi ta tashi tana walwali shugaba ya ce rike nan koma sai ta yi
أبو يابا Faratas.
المجنون.
kuma mai karfin baya فقاتل به ya je idan ga yaƙi da wannan takobi ثم لم يزل عنده يسأل به المواكب da da ita yake zuwa kowane yaƙi ita wannan takobin إلى أن استشهد في قتال أهل الردة har zuwa lokacin da ya yi shahada shi sirina ukashatu a yaƙin da aka yi na ahalar ridda har wafatin manzan Allah ke bayan wafatin shugaba zamanin sirina abubakar an tabbike yaƙin waɗanda suka kafurta suka yi ridda to a nan ne shi kuma ya shahada Mm.
وكان هذا السيف يسمى العون an aka ce ita wannan takobin ana kiranta al'aunu sunanta kenan
ودمه لعبد الله بن جحش da kuma yadda shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ya bayar ga abdullahi dan jahashu يوم أود a ranar da aka yi yakin uhudu وقد ذهب
a سيفه lokacin takobin shi abdullahi dan jahashin ta tafi أسيب نقل sai manzon Allah ya dauki zarban dabino shi kuma ibashi
خرج في يده سيفا shi ma sai ya ga ta koma takobi
ومنه بركته في مرور الشياه الهوائي yana daga albarkan manzan Allah yadda yake juya wani abu ya koma wani abu albarkarsa ce bayan kalbul aini to yanzu sai kuma albarka ta annabi abu yana fako ina lalatacce ina abin da ba za a amfana da shi ba gina da annabi ya zama abin amfani to shine kuma wannan to shine yadda shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ya dinga bubbugo da nono a jikin awaki waɗanda ma ba su kai ma ɗan taure ibisu ba don ƙanƙantarsu shi kenan sai sai sai manzo Allah ya tatsi nono a cikinsu
باللبن الكثير da nono wanda yake mai yawa كجسد شاهدون مع عبد kaman kistar akuyan nan ta ummu ma'abadu وأعنز معاوية بن ثور eh kaga wannan mashahuriyar kissa ce mashahuriyar kissa ce mun karanta ta a nan zamanin sufofin annabi ce ki ɗauko mana akuya mu tatsi nonanta ana hanyar hijira sallallahu alaihi wasallam ga dabbobin nan na mu'awiyatu dan sauro shi kuma zuwa igurin shugaba ya tsufa yace da manzon Allah ya rasulullah ni na tsufa na kuma ni makiyayi ne kuma dabbobin nan su muka sa a gaba da su muke amfani to ni kuma na kasa fita kiwo yanzu sai ɗana gashi nan ya rasulallah shi kuma zai fita kiwo to na ga kuma ba iya abin nan ya ba shi ne na kawo shi gurinka kai matsalamana ga awaki bakwai zan bashi kalamun ce masa albarka shi ne kamilu zati ya kama fuskarsa ya yi masa tofi a fuskarsa ya yi wa dabbobin addu'a to dabbobin nan ba ruwansu a cikin sahara ne ko da abinci ko ba abinci ba ruwansu haihuwa kurin suke yi sai yaya suke samu baya zuwa in ba abinci ba ruwansa yawansa kurin yake da su kankace 'yan kwanaki dabbobi sun zama inda ba a san adadinsu ba ma ji shugaba ya lamunce masa ya sa masa sirri a jikinsa ya yi wa dabbobin addu'a shike nan suka dinga yawo suka tafi malam sai ga shi ya dawo da dabbobi ba sun iyakacinsu ba ke menene labari ya ce ai tun addu'an nan da ka sa shugaba imun idan muka tafi dabbobin nan ba sa bukatar ruwa ba sa bukatar abinci in an samu abinci su kiwon babu shi ke nan mita tafiya sai haihuwa ba iyaka shi ne shehu ibrahim ya faɗa ce mu ma irin albarkar da muka samu a gun annabi to kaman ashe yauman bi hikarafin wa hikimatin fa inni bi zikri lil habibi aral aiki wanda yake ganin kuɗi ba za su samu ba sai an yi kasuwa ko an yi aikin gwamnati ko an yi kaza ko an yi kaza yake to ni billahi lazi da ambaton sunan annabi duk dukiyar da ake samu na same ta duk arzikin da wani yake samu na samu da ambaton annabi muhammad isa waɗanda suka samu hasken annabi da kyau to alal haƙiƙa ba mutane ne masu kwaɗayi ba zuciyarsu ta wadata da annabi maganar wani abu na tsananin hankoron wane yaban kaza sun fita daga nan gurin sun fita babu wani lissafi da wani kowa ya tafiyarsa da abinsa annabi ya ishe su kwarai kajin gina da annabi ce wace shehu ya ce walim la wa mamduhil karimu muhammadu fa kullu adan min gairi kaza yi kan mun ga misalai iri iri da shehu ya ba mu lokacin ginin zawiyar nan ya isa misali ya ko ya isa misali aka yi wazifa izin gina a jikin bango ta ce mu ba masu kuɗi ba ne amma dai wajen da muke yin wazifa muke al'amuran bauta ya yi ƙanƙanta kuma yanzu lokacin da za mu rushe ta mu sake wani yayi amma kuma ba mu sa kowa a gaba ba mun sa Allah haka haka aka yi nan ƙasaitattu suna jira a je a yi bayani ba wani bayani haka Allah tabaraka wa ta'ala ya sa aka yi komai duk kuma kowa yana kallo abin da ya faru aka zo aka yi wata irin haka a nan cewa nan kudin dubi ne abin da za a binne na dukiya a nan gurin ba ɗan kaɗan ba ne ce ya ce duk abin da za a yi a je a yi hakan kuma aka yi har aka kammala abin da aka kammala da aka kammala wani iko na Allah nan waɗan ma'abota matsayi da daraja da ƙasaita na gari suna cewa za a zo a yi bikin budewa sai ya ce to za a yi kwarai sai aka yi sa'a an fita unguwa sai ga maulana shehu abulfatih radiyallahu anhu ya zo nan shehi ya fita ya shigo zawiyar lokacin ba a fara sallah ko kwaya daya ciki ba ya yi sallah raka a biyu a ciki ran da aka ce ya ce to ai an buɗe zawiya an buɗe zawiya aka shigo na aka yi sallah raka a biyu ya ce to kuma wa za mu kirawo ya buɗe ta kuma yake haka aka yi kuma na wani abu wanda ya jingina da annabi ya samu abin da yake nufi duk wanda ya jingina da annabi ya samu albarka in Allah ina nufin ka da alkhairi sai ya hada ka da annabi sashe ya ce ba abin kyau ba ne ka dinga cewa wai wane famaro wace ne she ya ce to kai kuma ba ka yi wa kanka shaida kai kuma muku ɗayayye ba ne kai an je za ka faɗa ka sai an haɗa biyu ce ni mugun kwaɗayayye ne shi kuma da ruwan ce an je haka ba ta haɗu ba ce ka shigalta da annabi na ruwanka da wani wai baya ba da komai eh cewa yana cewa fa kullu adam min gairihi kaba ili wata kyauta ma wanne zai bayar abu za ta gamsar ba yadda ake bukata ƙwarai to mu je da akuyan nan ta sayi da na anas ita ko wannan aka ce du kansu masu binciken abin nan din irin abubuwan da shi alkali kuma Allah yi masa baiwa da shi ke kasan idan kauna da muhabbar annabi ta yi ƙarfi to Allah ina baka wani haske da bai ba wani ba to sunan sun ce labarin ita akuyan nan ta anas gaskiya an dudduba littattafai ma duk ba a san sa ba ba a san ma me kissar ita wannan akuyar ba shi kuma alƙali a halarar dubansa da annabi ya gano ta yace to akwai akuyar anas ma tana nan ita ma tana daga cikin awakin da manzon Allah yayi wa wannan da suka jingina da shi ya sa musu albarka da akuyoyin nan na sayyida halimatu wacce take mai shayar da shugaba sallallahu alaihi wa sallama a tun daga sanda ta dauke shi malam haya nan Allah yi aikin gaba daya saboda shugaba shi duk motsinsa akwai ilimin da Allah yake sakawa wani abin in Allah ya yi wa rijalu muwafaka da shi suna kama abin da ake nufi wani abin kuma ba a ganewa yanzu sanda ije muzdalifa da ije muzdalifa ai kaga lokacin da shi usamatu yace da shugaba ya rasulullah magariba fa ka faɗi lokacinta kuma gashi tafiya ake yanzu mai nisa tun daga maka muka fito gashi kuma lokacin sallah ya yi magariba dama su bi suka hau taguwar a ran nan da shi da usamatu bayan da kamilu za ta yi alwala sai usamatu ya ce a salata ya rasulallah sai manzala ya ce ya ce almusalla a mamaka ba nan ne gun sallah ba sallah sai dai gaba hau mu tafi aka kama tafiya ba a sauka ba sai da aka zo muzdalifa aka zo muzdalifa a nan sai da lujudi ya sallar magariba aka yi sallar isha to da aka yi isha sai aka ce to nan ne ranar da ba a ga manzan Allah ya kiyamun lailu ba sai ya kwanta ƙuru to a nan masana suka ce to wannan kwanciyar da yi wai ne ma'anarta shi dai bai tashi ya karanta ko isumin Allah guda ɗaya ba kwanciya kurin ya yi shugaba har asuba ba a ga ya tashi ba to sai suka ce to abinda muke gani saboda hada-hadar da aka yi da gajiya da aka yi a filin arfa da kuma aikin da zai yi gobe na layya da tafiya jifa shi isa yi kwanta kwata-kwata bai tashi ba ke ina rahanar layi lamarin ya fi ƙarfin wannan karatu ah to ya aka ya fito daga maka ya ci kilomita 200 ina tafiya da wani abu aka je ya tsaya a filin badar ya jingina da wata bishiya da idan ga sallatin magariba sai da alfajir da yake to bai daina ba kuma gobe da safa yaki zai yi kuma to kaga yaki ai yafi magana gobe da za a yi ta Allah akbar to kuma da an tuno nan sai a ce a to wannan kwanciyar akwai wani abu a cikin ta wallahi ba ta hutawa bace ba ta hutu bace akwai wani asararan halitta da ake gudanarwa ce yasa har yanzu kaje kana sallah Allah zai ce to baka burge ni ba ba ruwana da sallan nan yi kwanciyarka domin kamilu za ta kwanta wayi a nan yasa kowa an aka je wannan kwanciyar ita ce bautar yanzu saboda wanda yake alƙiblatul kulli nan shi ma kwanciyar yayi rai salatu wassalam ashe shine komai yasa shi Ibrahim yace huwal kullu minhul kullu badanan wa zahiran fa baharu siwahu ma lana fihi mashrab Allahu akbar to dalilin da aka gangaro da wannan magana dabbobin ita sai da halima kaga a lokacin da ta je ta shigo garin maka a yanayi mai muni a yanayi na wahala a yanayi na tashin hankali dan da ta shigo da shi garin maka banda kuka ba abin da yake idan ta ɗauke shi ta kara masa ya sha nono masana suka ce babu ɗigon nono a cikin nononta ko ƙwallo ɗaya to Allah ya ce yanzu a halara ke muka rubuta ki ɗauko wannan tauraro ita Allah ya rubuta wa to tun da ta ɗauke shi malam a nan Allah ya canja zatin halittar habiba saboda abincin annabi sai busiri ya ce izga dalin nabi min haji zawo domin abincin shugaba ya dawo gurinta kenan aka dawo to shine da ta zo ta ɗauko manzan Allah dabbobinta gaba ɗaya suka ƙoshi sharifu da ta taho da ita taguwan nan mai faduwa a hanya ita ma ta yi lafiya shi kansa mijinta abu kafshata ice halima yake inna haziki la nasamatun mubaraka yake wallahi wannan ba ba dan adam kika dauko mana ba wani wata halitta ce dai kawai dunkulan albarka ce kika dauko mana ita kika kawo mana ita kin kawo albarka ne ta koma da iki gida duk abin da ya faru na albarka ya dinga faruwa da akuyan nan ta saidi abdullahi dan masa'udin suka ce da shi da sai na abubakar ba mu akwai nono na siyarwa a gurin katin da kai makiyayi ne yace babu wallahi babu komai a guri na nina kuma an an yi amana da ni cewa waɗannan dabbobin kada in tatsu nonon su na siyar sai shugaba ya ce to ɗauko wacce ba nono a jikinta gaba ɗaya ya jinjiniya za ka ɗauko ya ɗauko ta kamilu zati ya sa aka dinga tatsan nono a jikinta tun da irike ta sai nono idin ga zuba idin ga zuba domin yadda ike so haka Allah yake yi ita wannan akuya dan taure ko guda ɗaya ma bai bi ta ba da akuyan nan ta miƙidadu ɗan aswadu yana daga kuma wannan albarka ta manzan Allah sahabbansa za su tafi yaƙi sai ya ɗauko guzurin wata salka ta ruwa sai ya ba su bayan ya ɗaura bakinta ya ce ga guzurin ruwa zan ba ku tafi da shi yi addu'a yayin da lokacin sallah yayi suka sauka za su yi sallah sai suka ce a ɗauko wannan salkan da manzan Allah ya ba mu mu ɗebi ruwa mai alula sai suka buɗe sai suka ga wani irin tataccen nono ne a ciki yanzu kuma ba ruwan ba ne ruwa kuma sai dai su nemi inda ruwa yake man shanu ya nashe bakin kalkan ma gaba daya yana daga ruwayar hamadu dan salamata shugaban talikai wata rana ya yi addu'a ya shafi kan umairu ɗan sa'adu وبركة ya sa masa albarka فما هو ابن ثمانين فما شاب amma lokacin da imutu shekararsa tamanin a duniya amma jikinsa babu farin gashi ko kwallo ɗaya saboda annabi ya masa addu'a Mm.
وروي مثل هذه القصة عن غير واحد an kar an ruwaito misalin irin wannan kisoshi ba daga mutum ɗaya ba ma منهم السائل بن يزيد da an karɓo ta daga sa'ibu ɗan yazidu ومدلوك da kuma madaluku da an ru- karɓo wannan was- ah, wato mu'jiza daga gurinsu
وكان يوجد لعتبة بن مرقد طيب يغلب طيب النساء sannan kuma an kasance ana jin wani ƙanshi ga utubatu ɗan farƙadu ƙanshin ma da yarin jayi turaren da matansa suke siyarwa zo gurin shugaba ya rasulallah sai fashe da kuka gaba ce menene yace ya rasulallah ina cikin mawuyacin hali me ya same ka yace mutane sun kyamace ni an na zo guri ko ma ana so a zauna da ni zama ba zai yi ba saboda warin kashin da yake damu jikina wari ke yi irin ciwon nan na warin kashi Allah ya kiyaye mu da shi yace mata na ma duk kowace turare take ciyarwa saboda warin jikina ka san shi wannan ciwon ko mutum ya yi wanka ko- ko da ƙarshen sabulu za ka yi wanka ba za ka warke ba saboda haka wannan ya zo gurin shugaba shi sai isa'a ciwo ya gamu da zamanin annabta yau ibrahim yana cewa da bibi karibun hal su kami ya tasmau ya ce likita fa yana nan a kusa kai zazzabi kana ji hawan jini kana ji ciwon siga kana ji likita yana kusa fa da aka kome za ka yi ka yi amma lokacin karewar ka ya zo to shi ne utubata ɗan fargadu izo gurin shugaba ya kawo ƙara kawo ƙara ce jikina wari ya ce na zo gurinka to mai shugaba yi masa Hmm.
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بيده على بدنه وظهره kenan kamilu zaki kaga dai ciwo ne mawuyaci mana domin a cikin jini da kashi wannan ciwo yi kaga da sai a ce to kaje za a yi istihara a gani a ga menene kuma ma wannan ciwon naka ita shugaba ya ce ta ka tuba rigarka ita shi ya tuba rigar samani ya zo gaban shugaba za ka ce masahabi ya daihi alamadanihi juyo gabanka sai ya ɗora hannunsa a kan fatar cikinsa ina shafa masa ina shafewa ina shafe wannan ciwon ina shafe wannan ciwon wa zaharihi har ijiyo bayansa ina shafa masa ina shafewa ina shafa hakkansa haƙƙiyarsa duk su hannuwansa nan shugaba ita shafa masa daga nan sai ce tashi ka ɗaure zan ka sa ai malam yunkura wannan da zai sai sahabbai suka ji kamar ruwan turare yake zubarwa ƙanshi yana zuwa gidansa shine aka ce ya galibu ɗiban nisa'ihi ai kowace da ta ɗebi turaren da take so ya ji kamar ruwan randayi saboda ƙanshin da yake fita daga jikin mijinta malam da aka wayi gari sai aka ji ashe jiya ba ƙanshi yake ba yau ne yake kai الله أكبر haka kashe gari na biyu sai aka ji yanzu ne yake kanshi aka sa masa sirrin walal akhiratu khairul laka min al-dunya haka har in koma ga Allah kanshi kanshi kullu yawmin an ce yanzu kai wari na canja ka ka koma kanshi kuma abinda ake so
وسلت الدم عن وجه آل بن عمرو انتو.
وكان فيها يوم هنين to wannan wannan sai sai- sai gobe kuma mai lokaci ya riga ya ci Allah ƙara annabi wasila Allah ƙara wa annabi wasila ƙara masa wasila da fadila maulana shehu ali harazimi Allah ya saka mata alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ƙara masa daraja na'am Allah na'am Allah wasu sai an an zo sai a yi addu'a ya akwai 'ya'yan shehu sirrin bai jikokin shehu ɗayar usman bauchi an samu sun yi haɗari mutum biyu an ce sarrafa wasu kuma suna asibiti to Allah ya ba su lafiya da muna addu'a ubangiji Allah Allah ya tashi kafadun su to kuma da suka koma ga Allah Allah ya gafarta musu da kamar rasa lafiya kuma Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka haskaka mu da hasken shugaba Allah ka raba mu da dukkan damuwa Allah ka raba mu da dukkan damuwa Allah kar ka hada mu da miyagun bayi Allah kar ka hada mu da miyagun bayi Allah ka tabbatar da mu a cikin rumfan nan da cikin wannan halara ta soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah dukkaninmu nan baki ɗaya Allah ka biya bukatun yan uwanmu waɗanda suke sauraron duka waɗannan majalisai da ake yi kuma ta hanyar yanar gizo su ma duka Allah ya biya bukatun albarka shugaba sallallahu alaihi wasallam Allah ka yi mana albarka Allah ka biya bukatunmu Allah ka taimake mu Allah ka yayi mana dukkan damuwa alfarmar sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara annabi wasila da fadila ga ayyamul idi suna matsowa ya ubangiji kalamun cewa kowa ka kawo sirrin samu kawo sirrin lidifi kawo sirrin alkhairi albarkar saidul wujudi cikin wannan idi da za a yi Allah ka yalwata wa al'umma Allah ka yalwata wa al'umma annabi Allah ka yalwata wa al'umma annabi kowa Allah ya baki madafa albarkar sayyidina rasulullahi marasa lafiyar mu ka ba su lafiya marasa lafiyar mu ka ba su lafiya jama'an mu da suka tafi umra Allah ka da da su lafiya Allah ka da da su lafiya waɗanda ba su je sun ziyara a halara Allah ka kai su Allah ka lamunce wanda duk bai je ziyara an rauzatu sharifa ma bai na bai ci wa mimbari rauzatu min riyadul jannati wanda duk bai je ba Allah ka lamunce mu alfarmar sayyidul wujudi karanta fatiha hadiya ga shugaba